إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوشع بيرق وتنهدو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da 31 ga watan oktoba watan goma hijira annabi sallallahu alaihi wa a miladiyar annabi isa 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 97 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu muna cikin a salatul jama'a kitabu salatul jama'a ko babu salatul jama'a babin da ke magana akan halattar sallar jam'i mun kwana a tsakiyar hadisin abdullahi ko man sarrahu an yalqa allaha gadan musliman ko za mu taso daga farkon hadisin wa na abdullahi qala من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف آه هذا المتكلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور حتى يعمد ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها صدق حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف daga abdullahi yawanci malamai suka ce aka ce abdullahi aka yi shiru to ana nufin abdullahi dan abbas ko abdullahi dan umar ko abdullahi dan mas'ud to a cikin ukun nan su ma sun tantance sun saka guda biyu a gaba suka ce ko dai ya zama abdullahi dan umar ko ya zama abdullahi dan abbas to a cikin su biyun ma suka ce an fi zamton abdullahi dan umar ne an gane yawancin kaji an ce an abdullahi malamai suka shiru to ana nufin abdullahi ibn umar saboda ya fi duk sauran sahabbai masu suna abdullahi shahara da kuma saduwa cikin sahabbai da suna abdullahi allah ya haɗa mu da shi a aljanna abdullahi dan umar yake cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman mutumin da duk yake so ya gamu da Allah gobe kiyama yana musulmin kwarai falyuhafiz ala haula'i salawati haythu yunada bihinna to yi kokari ya kiyaye waɗannan salloli akan lokacin su duk inda ya ji an kwarma irin su daga ka ji an kwarma irin sallah to kai kokari ka amsa ka je ka ai sallah tare da kai sai ce fa inna Allah shara'a li nabiyyikum sunanal huda domin Allah madaukakin sarki ya sunnantawa annabin ku hanyoyin shiriya sunnoni na shiriya yace wa inna hunna min sunanil huda kuma waɗannan sallolin suna daga cikin hanyoyi ko sunnonin shiriya ina fata an gane yace walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadhal mutakallifu idan da za ku koma kuna yin sallah a gidarjajinku kamar yadda wannan mutumin da bai zuwa sallah tare da mutane yake sallah a gidan shi fi baitihi a gidan shi la taraktum sunnata nabiyyikum abdullahi dan umar yace billahi allazi da kun watsar da sunnar annabin inda a ce za ku koma yadda wani yake yin sallah shi kadai a gida ko a ofis ɗinsa ko a bakin shagon shi ko ma a cikin shagon ko ku daina zuwa sallar jam'i ku daina yi da jama'a ya ce to da kun bar sunnar annabin ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kun bar tafarkinsa kun bar tsarinsa kun bar addini shi ya ce walau taraktum sunnata nabiyyikum da za a ce kuma kun bar sunnar annabinku kun bar sunnar manzanku kun bar hanyar shari'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce labalaltum wallahi da kun ɓace an gane ku da duka an ɓace idan aka bar sunnar manzan Allah sai ce wa ma min rajulin mun wuce wannan gaban ne da wuri saboda satin da ya wuce kusan ita ta cinye mana lokaci mun yi ta sharhi akai ko ya ce wa mamin rajulin ya haru ba wani mutum daga cikinku wanda zai yi tsarki fa yuhsinu tuhura ya kyautata tsarkinsa to a nan tsarki ana nufin alwala mutum ya zauna ya yi alwala cikin nutsuwa ya wanke duk wata gaba da ya kamata a ce ya wanke ya yi ta yadda ya kamata ya tashi ba tare da yana tunanin akwai lum'a ko lam'a a ainihin wato kafarsa ko hannunsa ko fuskarsa ba alwala mai kyau an gane thumma ya amidu ilal masjidi ko ila masjidin min hadihil masajidi sannan ya tahi ya tunkari ɗaya daga cikin masallatan nan da muke gani illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana hace duk takun da zai yi wato sai Allah madaukakin sarki ya rubuta masa lada an gane ko yasa akwai wasu sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a suna nesa da masallacin manzan Allah to sai zama kullum za su zo masallaci sai sun ɗauki tsawon mintuna suna zuwa wani lokaci ma ya kai su tsawon ko awa ko ma awanni wasu to sai suka zo suka samu annabi da da shawarar cewa suna so su taso daga wannan guri ko wancan anguwa ko wancan ƙauye ko wancan layi su ƙauro da gidajensu gefen gidajen ko masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce makanukum tuktabu lakum atharukum ku zauna a inda kuke dittakun da za ku yi daga gurin nan zuwa masallaci wato lada ake rubuta mu yasa malamai suka ce akwai bambanci tsakanin wanda gidansa ke dab da masallaci ta fannin abin da ya shafi taku na lada da wanda gidansa yake ina yake nesa amma kuma suka sake cewa kuma akwai more shiriya da tarbiyya ga iyalai da 'ya'yan wanda gidansa ke kusa da me masallaci sabanin wanda gidansa yake kusa da menene yake nesa suka ƙara cewa akwai morewa da daɗi ga wanda gidansa ke kusa da masallaci saboda Allah ya ce a habbul buƙu'ati fil ardi masajiduha ji manzan Allah wa afghadul buƙu'ati fil ardi aswaquha mafi guraben da Allah ya fi so shine masallaci da haka duk wanda gidansa ke gefen masallaci to yana jin daɗi da roman soyayyar da Allah ke wa wannan environment din ina fata an fahimta su don haka akwai kowanne akwai romansa wanda suke nesa suna samun daɗi da lada na yawan taku da suke kafin su iso ina masallaci su kuma wanda suke kusa suna samun tarbiyyar da ake yadawa darussan da ake yi iyalansu suna ji 'ya'yansu suna ji matukar dai da gaske suke yi to sun samu makwankwaɗan shiriya makwankwaɗan alheri da shauransu to haka kuma kasancewarsu a kusa da masallacin kuma Allah ya fi son masallaci akan ko ina a ƙasa to wannan ya nuna su ma suna cikin wannan alheri da Allah madaukakin sarki ya kaddaru waɗannan masallaci da haka annabi ya gaya waɗannan sahabbai ce makanukum tuktabu lakum atharukum ku zauna a gurajen ku za a dinga rubuta muku ladan taku da kuke zuwa masallaci an gane ko wayar fa'o biha daraja face sai Allah ɗaukaka darajarsa da kowane tako har ilau waya hutu an biha sayyi'a a wata ruwaya biha khati'a waya hutu an biha khati'a a wannan ruwayar kuma waya hutu an biha sayyi'a wato sai an kankare masa zunubi da wannan taku ku da abubuwa guda uku za a yi ma duk takun da kai kwaya ɗaya ina fata an fahimta na farko za a ainihin wato menene rubuta maka kyakkyawa shi ne lada na biyu za a ɗaukaka darajarka na uku za a rubuta maka za a kankare maka zunubanka to anan ne ma malamai suka ce anan kenan hasana da daraja akwai bambanci hasana ita ce lada na fata an fahimta hasana ita ce menene ita ce lada ko yawwa man sanna sunnatan hasanatan falahu az- ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyama dan haka hasana anan ita ce ainihin wato menene lada sayyi'a kuma ita ce zunubi amma daraja fa me ake nufi to anan ne malamai suka yi sabani wasu suka ce ana nufin daraja a duniya idan kai ma'aikaci ne sai Allah ya kara ma promotion ta inda baka tsammani idan transfer kake nema sai Allah ya bugo ma ita ta inda baka zato ko sai a kira ka a ce an maka transfer an kara ma matsayi idan kana ka je ka yi karatu ne ka zo ka yi documentin ka kawo abin nan ba a yi upgrading naka ba ina fata an gane to sai ga lokaci guda an yi upgrading naka idan wani matsayi kake nema a ma'aikata kaza kana neman a baka an hana ka kuma ka cancanta ka cancanci matsayin amma wasu cabals sun yi kane kane sun hana a baka don kana kula da wannan malamai suka ce sai Allah ɗaukaka darajar ka sai ya sa a baka wannan abu wannan shine bambancin hasana da daraja wasu kuma suka ce daraja a lahira domin Allah yakan ɗaukaka darajar 'yar aljanna daraja daraja aljanna daraja daraja ce jama'a falo falo ne ɗaki ɗaki ne hawa hawa ne yasa ake cewa mai karatun alkur'ani iqra wartaqi karanta sai ka ƙara samun menene matsayi da hawa a lahira warattil kama kunta turattilu fid duniya rera kamar yadda ka kasance kana rerawa a duniya to kana rerawa manzo Allah ya ce gwargwadon yawan rerawarka da yawan ayoyinka da yawan abin da ka haddace gwargwadon yawan hawanka a cikin aljanna benayen aljanna su don haka wasu suka ce daraja ce a ainihin wato lahira a aljanna wasu kuma suka yi magana ta uku suka ce a a duniya ne da lahira gaba daya shine wa yarfa'u biha daraja za a ɗaga darajar mutum a duniya za kuma a ɗaga ta a ina a lahira a cikin maganganu guda uku nan wace ce tafi ta ƙarshen domin ita ne ta haɗe su gaba ɗaya wasu sun ce darajar duniya wasu sun ce darajar lahira wasu kuma suka ce darajar duniya da me da lahira sai abdullahi dan umar ya ce wa laqad ra'aytuna haƙiƙa na wayi gari na gan mu ni sahabbai وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ba wanda za a kira sallah ya ƙi fita sallar jam'i a cikin mu musa habbai sai munafiki wanda aka gano munafurcin shi munafikai daga an kira sallah sai ka gane ta sallalu na minkum liwaza suna silalewa wannan ya ce bari ina da dan uzuri ya tafi nan wannan ya ce bari ina da dan matsala bari in je in dawo wannan ya ce bari in ɗauko abu kaza daga nan in ya tafi shikenan ba za ka gan shi ba sai bayan an idar yanzu ma ana samun irin su aiko kuna zaune da su za a kira a zahar sai ce bari dan je nan da Allah yana zuwa wala akwai wani mutum da muka zauna da sha anguwar mu ne amma ba zan faɗi sunan shi ba saboda mummunan aiki yake yi na rantse muku da Allah har yara ƙanana sanda suka gane shi wallahi kwamanda yara ƙanana kuma ya jima ba a gano shi ba sai daga ƙarhe masu hankali suka yi tsamjare suka gane shi kuna zaune za a yi hira ta awa goma da shi amma ana kiran sallah daga ya ji an hura lasifika zai ce a karamar kalla barin dan je barin ina da matsala a gida barin dan fito ba zai fito ba sai kun dawo daga masallaci wannan sananne ne dukkan wanda suka san an yi abun in suka ji ne sun san wa nake ne wallahi wani ne wanda ma'alu sananne ne a cikin mu tare aka taso da shi amma shi kuma ɗabi'a sa kenan in dai za a kira sallah ne ka ganshi a masallaci to haramun alaihi tun mu muka gano shi daga baya wasu wanda ba mu ba suka gano daga baya har yara ƙanana har aka kai yara suna fakwansa daga an yi zab da azahar ana zaune tare da hega yara sun zo sun zauna kusa da shi ana kiran sallah daga ya tashi eh ya tashi wallahi ya tashi ya tashi ya tashi wallahi tallahi wallahi tallahi har suka ka gani to shine abdullahi dan umar ya ce wa ma ya takallafu an ha illa munafiqun ma'lumun nifaq mu a cikin mu sahabbai mun wayi gari ba wanda yake kin zuwa jam'i a cikin mu sai wanda ya zama munafiki ne ba sahabi bane kuma an gane munafiki ne annabi ya bayyana al'umma ma ta san matsayin shi ina fata an gane ma'lumun nifaqi sai ce ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين ko بين الرجلين yace wallahi wani lokaci akan zo da mutum akan zo da mutum yuhada bainar rajulaini ko rajulaini ana jansa tsakanin mutum biyu ina idan a rato kafadarsa ta wannan ya rato kafadarsa ta nan wannan ya rato ana jansa ko iya takawa baya yi yace wallahi akan yi tangire gire da mutum a taho da shi haka hatta yi kama fi safi har a zo a tsairihi a kan sahu ma'ana rashin lafiya ko tsufa ko girma ko wata larura ta sa ba zai iya takawa da kafarsa ba sai dai a yi watan gire-gire da shi wannan ya rataye kafadarsa a nan wanda ya rataye kafadarsa a nan a kawo shi masallaci a yi sallah da shi an gane magana da kyau ku ya ce ya kai matakin a cin musahabbai akan samu haka amma kai lafiyar ka gau za a kira sallah a yi sallah a idar ba abin da ya dame ka الله ياي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر دقى عبد الله بن عباس الله حتى مدى عبد الله بن عباس الجنة الفردوس yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami annida a falam ya atihi duk mutumin da ya ji kiran sallah to kaga anan wanda yake bacci ya fita anan idan bacci ne ya kwashe ka baka samu ka farka ba ko har aka idar da sallah kai baka cikin wannan magana an gane ko haka idan larura ne ta jinya ba za ka iya tashi ka je ba ko kuma kunnen ka ya samu matsala ko dai wani abu daga cikin laruri za mu faɗi uzurin da ke sakawa mutum ba zai amsa kiran sallah kamar yadda za mu zo mu ji a ƙarshen hadisi amma abin da aka ce man sami'an nida'a wanda ya ji sami'a ya ji ko to kaga kenan wanda yake bacci ya fita a wannan in dai bacci ya kwashe ka baka ji ba har aka yi sallah ba Allah ba zai kama ka da wannan ba man sami annida a wanda ya ji kiran sallah falam ya atihi sai bai zo ba fala salata lahu ko yayi sallah in ji annabi Muhammadu ba a bukata illa min udhrin sai fa idan akwai mai uzuri to wanne ne uzurin shine malamai suka ce daga cikin uzurin akwai rashin lafiya mai tsanani wanda ba za ka iya tashi ba ko ba za ka iya zuwa ba gage kana jin kiran sallah amma ba za ka iya zuwa masallaci ba ba zai yiwu ba an gani ko kuma a'a ana cikin hali na tsoro ko ko kuma ana cikin ruwan sama mai karfi to kaga anan kan ma an ce kowa ya sallah a ina a gida to da sauran uzurruka wanda shari'a ta yadda da su ta karbe su amma haka kawai ta ƙi zuwa jam'i ba gaira ba sabab to wannan ba daidai ba ne sai kuma irin abubuwan da shari'a ta yadda misali a ce ana wani mitin mai zafi ko dai akan abin da ya shafi addini ko abin da ya shafi al'ummar musulmi kuma wala Allah in ka tashi ka fita to kafin ka dawo kai ka je sallah sai kuma a zo a yi wani rulin akan abin da ake tattaunawa kuma ya zama zai cutar da al'ummar musulmi to anan kuma wajibinka ne ma ka tsaya wancan satin ba manta ba mun buga misali a garin nan an taɓa yin wani zaɓe an yi zaɓe ana son wana kaza ana ganin ana kyauta zaton cewa shi zai taimaka wa jama'a zai tallafi mutane da haka da yawa daga cikin malamanmu suka tafi INEC musamman don su je su tare wannan ƙuri'a wato su raka su tsare su jira su yi menene ake cewa eh a kasa a tsare a raka a jira a kirga kuma a karɓo sakamako to sun yi wannan to har aka kira sallan asuba aka kira sallan asuba yawancin su dishe suka tafi masallaci kafin su dawo eh wallahi kawai sai suka juya sakamako mana a tsaya a gurin ba eh an ka yace in za a je irin wannan da sallaya da tabarmar ka kar ma ka bar gurin in ma za a yi sallan a yi ta a gurin eh eh eh idan bai ji ba da gasken bai ji ba wallahi bai da wani uzuri ai man sami annida aka ce in dai baccin ne ya kwashe shi bai ji ba Allah ya ɗauke alƙalami akan mutum uku daga ciki anna'imu hasta yastayqiza mai bacci har sai lokacin da ya farka eh in dai baccin ne ya ɗauke shi illa iyaka idan akwai yadda zai ya dinga tada kansa to yana da matukar muhimmanci eh amma in dai baccin ne ya kwashe shi Allah ba zai kama shi ba abin wato sakawa a zuci ne da kuma sakawa a rai in mutum ya saka a zuciyarsa ya sa a ransa zai iya yi wa kansa tsari wanda ba zai dinga samun matsala ba an gane magana amma in dai larura ta sa bacci ya ɗauke mutum bai samu ya ji kiran sallah ba bai fito ba Allah ba zai kama shi ba wannan shine abin da hadisi ya bayyana so saboda haka kaga kenan wannan yana nuna mana idan mutum zai ainihin wato me wato zai zai abin nan yayi kokari ya ga cewa yana fitowa ana sallah tare da shi in yana so ya gama da Allah lafiya ina fata an gane da haka yake cewa man sami annida'a falam ya'tihi fala salata ala fala salata lahu illa min udhri shine muka faɗi kaɗan daga cikin uzurorin wa ana abi darda'i qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة daga abu darda sahabi abu darda'i mijin ummu darda'i kenan ko eh shi ne ya karɓi bakuncin salmanul faris ka je ka karanta kissarsa tana nan a cikin littafin a adabu zifaf fi sunnatul mutahhara muhammad nasiruddin albani ya kawo doguwar kissarsu yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu naji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min salasatin fi qaryatin babu wasu mutane guda uku a cikin birni ku ji wannan magana ta manzan Allah mutum uku jama'a a cikin birni a cikin alkarya wala badwin ko kuma a cikin menene ƙauye ko garin sakare ya ce ni ma kawo na aka yi kuma na samu damar gudu guduwa zan yi la tuqamu fihim salatu wanda waɗannan mutum ukun ga su a haɗe amma ba sa tsaye da sallah su yi jam'i a tsakaninsu illa qadis tahawada alaihim shaytan face sai shaydan yayi galaba akan su kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul mujadala ko istahawada alaihim shaytan fa ansahum zikirallahi sai ce ulaika hizbu shaytani ala inna hizba shaytani humul khasiruna an gane maganar da ke ko innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin sai ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz sai ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda allaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum har zuwa karshen aya har zuwa ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna wato manzan Allah ya ce babu mutane guda uku a alƙarya ku ji wannan maganar jama'a wannan ya nuna kenan duk inda aka ce an kai mutum biyu zuwa uku lokacin sallah ya yi ba sa kusa da wani masallaci ayyananne wanda yake da ɗaɗɗan limami ratibi to face su haɗu su su jam'i wannan shine ka'idar manzan Allah an gane maganar da ke ku kada kowa ya sallasa shi ne shi kaɗai su ukun nan ko su biyun nan su haɗu su yi jami'i an gane magana da kyau ko sannan kuma wannan mutanen a ƙauye suke ko a birni Allah bai yadda ba annabi bai yadda ba in dai sun kai su uku ko su biyu to daga ai lokacin sallah ya a ce wani kai maja mu sallah wani kira mana wani tare iqama ayi jam'i ayi jam'i wannan shine gaskiyar magana za mu zo mu ji falalar jam'i jama'a akwai alheri mai dimbin yawa a cikin jam'i akwai kuma hikimomi masu yawa a cikin yin sallar jami'i hikimomin suna da yawa ba za su lissafu ba amma za mu ji kaɗan wala Allah a yau kafin mu zo mu ji saura saboda karatun babin yana da yawa to annabi ya ce babu mutum uku a ƙauye ko a birni la tuqamu fihim sala ba sa tsaye da sallah a cikin su ko ba a tsaye da sallah a cikin su illa qad istahwaza alaihim shaytan sai shaidan ya yi galaba a kansu to mu koma suratul mujadala mu ji me Allah ya ce dangane da alladhina stahwadha alaihim shaytan Allah da ya zo yana magana akan munafukai da kafirai yana faɗin irin abubuwansu da ya gama faɗin irin matsalolinsu sai ce istahawaza alaihimu shaitanu shaitan ne ya galaba a kansu ai istahawaza istaula na fata an fahimta wastaglaba alaihimu shaitan shaitan ne ya rinjaye su ya fi ƙarfinsu ya zama ogansu wanda ya dafi makwarkwadarsu yake tafiya da su inda ya ga dama wato wannan sai ke nuna daga lokacin da ka fara wasa da sallar jam'i to shaidan zai dafi menene makwarkwadarka zai zama duk abin da Allah ya saba zai wahala wallahi baka aikata shi ba saboda ka bar asalin linzami da ke hana ka to sai shaidan ya samu tamkini akan kai rike kwakwalwarka da tunaninka kaf yasa zaka ga waɗanda suke wasa da sallah zaka ga babu abin da ba za su iya mai ba aikatawa ba kuma haka sayyidina Umar ya faɗa sai yake yana gaya gwamnonin sa yana cewa a inna ahamma amri indakum as-sala abu mafi muhimmanci a gurina da nake so ku kiyaye yace ita ce sallah ya ce faman hafazaha wa hafaza alaiha hafiza dinahu wanda duk ya kula da sallah ya kula da yin ta yadda Allah ya ce da annabi ya ce to wannan fa ya kiyaye addininsa ya ce wa man bayyi'aha fa huwa lima suwaha adyau ya ce haka duk wanda ya wulakanta sallah to duk abin da ba sallah ba addini ya wulakanta shi ka lura ka gani sannan da Allah madaukakin sarki yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar yace wa aqimus sala ko sai yace me inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sai yace me wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una yace a ka tsaye da sallah eh ka tsaye da sallah yace tsaye da sallah nan shine abinda yanzu muke magana ɗaya daga ciki shine yin ta kan lokaci da yin ta yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai ce domin ita sallah tanha anil fahasha'i wal munkari sai da ita yana sa mutum ya bar aikata alfasha da munkari yasa in kaga kana alfasha da munkari to daga cikin abin da ya ja maka wannan shine akwai wasa da sallah akwai alfasha da munkari yana jawa mutum wannan to anan ma shine annabi ya ce waɗancan mutum ukun ko mutum hudu ko mutum biyun da suke kin yin jam'i ya ce wallahi in dai za su ci gaba da haka to sai shaidan ya samu galaba a kansu to shine muka ɗauko maganar istahwaza alaihim shaytanu din da Allah ya faɗa cikin suratul mujadala da yake cewa istahwaza alaihim shaytan shaidan ne ya samu galaba a kansu sai ce fa ansahum zikirallahi ka gani da ya samu galaba a kansu sai ya mantar da su menene ambaton Allah to dama kuma sallah tana daga cikin menene tana cikin ambaton Allah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati sai ce me fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a ya ku masu imani idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a in aka kwarma kiran sallah ranar juma'a Allah bai ce fas'au ila salati ba a'a sai ce fas'au ila dhikrillahi li anna salata min dhikrillahi yace ku tafi zuwa ga ambaton Allah domin sallah tana daga cikin ambaton waye ambaton Allah a zunna annakum fahimtun jiddan jiddan jiddan don haka sai Allah ya ce istahwaza alaihim shaytan shaytan ne ya galaba a kansu ya samu nasara a kansu ya dafi makwarkwadar su fa an sahum zikirallahi sai ya mantar da su ambaton Allah ma'ana ya mantar da su sallah ya mantar da su zikirin safe ya mantar da su zikirin rana ya mantar da su zikirin maraice ya mantar da su addu'o'in neman tsari da neman yardar Allah istighfari tuba ga Allah sayyidul istighfar ba sa yi me yasa ba sa waɗannan abubuwan istahawaza alaihimu shaidan shaidan ne ya dafu makwarkwadar su me ya jawo musu shaidan ya dafu makwarkwadar su wasa da menene sallah fa an sahun zikirallah sai Allah ya ce ula'ika hizbu shaitani kaga waɗannan da suke wasa da sallah kaga waɗannan da shaidan ya yi galaba a kansu ya gafi makwarkwadarsu yake tafiya da su yadda ya ga dama waɗannan su ne rindinar shaidan Allah ya ce ala ku saurara inna hizba shaitani humul khasiruna in dai ka da ka shiga cikin rindinar shaidan to ka taɓe duniya da lahira sai Allah yake cewa ya sake cewa innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke saba wa Allah suke kin bin abin da Allah ya ce wa rasulahu suka saba manzon Allah ulaika fil adallina suna cikin tababbu suna cikin rafkanannu suna cikin lalatattun mutane sai Allah ya ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta ya tabbatar ya wanzar ya yi stamp wallahi sai ya yi galaba da hi da manzanninsa da shi da masu imani wallahi sai sun yi galaba da haka duk hayaniyar da take faruwa a duniyan nan duk yadda kake ga an murkushe musulunci na rantse muku da Allah ka jira ranar da Allah zai galaba akan kafirai da munafukai tunda ya yi galaba akan na farko alam nuhulikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina sai ce me kazalika naf'alu bil mujrimina ay bi ma'ana ila al abad haka nan muke yi wa mujrimai tun daga ranar da duniya ta fara har abadan abidina yasa ɗazu nake gani BBC ta yi karin bai wuce awa ɗaya da ta wuce ba cewa mutanen futi na ƙasar Yemen sun fara lugudan wuta akan Isra'ila su ma sun tura jirage marasa matuƙa sun fi guda hamsin sun yi ruwan bama-bamai da ruwan duwatsu da ruwan araduwa akan isra'ila ai ma na faɗa muku a nan cewa na rantse da allah kuma wannan rantsuwar babu kafara in allah ya yarda wannan yakin zai ci isra'ila saboda wannan abin da yake faruwa jama'a wallahi babu daɗi babu alheri mun sani cewa a musulunci ba a tsokano faɗa alhalin baka tattale shi ba amma ina so kusan su mutanen filistin fa suna da bambanci da ni da kai da muke nan najeriya su an hana su addininsu ne an hana su zaman lafiya an hana su walwala an tsuke su a zirin gaza duk abin da ɗan adam ke zakke ma na jin daɗi su babu ina ganin wani bidiyo na yadda ake barin wasu daga cikinsu su shiga cikin masar ina mai rantsuwa maka da allah iya get ɗin kiyama ne kaɗai ya wannan get ɗin bala'i duk duniya babu get mai bala'i irin wannan kafin a barka ka fito daga wannan zirin komai fa kawo musu ake kuma wani abin ta hannun isra'ilan ake kawo musu wanda babu aminci a ce makiyin kahi zai kawo ma ruwan sha makiyin kahi zai kawo ma magani da allurai makiyin kahi zai duk wani abu na rayuwarka daga hannun makiyinka makiyin addininka zai zo maka ta ya za a yi yanci ya samu jama'a irin wannan ba zai samu ba so don haka in ma ba su ma tashi ba kashe su ake yi sun yunkura su kare kansu oho ba su yunkura kare kansu ba oho ƙoƙo ƙarin ba'e za a yi ta kashe su ne so gara ma su mutu a bannin tada wato ƙoƙarin ƙwatar yancinsu waɗanda Allah ya sa suke musulunci na gaskiya bisa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi aljanna za su tafi wanda suka biye wa yahudu kuma da ɗabi'u da halaye irin nasu da informers na yahudawa eh ai a zamanin annabi ma an samu waɗanda aka kashe su a filin daga aka zo ana yaban su a gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yan aljanna ne sun yi shahada annabi ya ce a na gan su a cikin wutar jahannama amma fa sahabbai da suna ganin su kamar mutanen arziki ne to ba za a daina samun wannan ba a duniya har duniya ta nade ba za a daina samun munafukai cikin musulmi ba marasa mutunci cikin musulmi waɗanda za a dinga haɗa kai da su ana cutar da musulmai kuma ba za a rasa samun gurɓatattun musulmai ba wanda ba ruwansu da addini to akwai su a cikin hamas akwai su a cikin palestine akwai su a cikin yemen a cikin su akwai saudiya a cikin su akwai su a nigeria ba inda babu irin waɗannan mutanen babu su duk musulmi ba inda ba a samun wannan to amma wannan zai hana mutanen kirki na cikinsu idan ana cutar da su su kwaci 'yancinsu ba zai hana ba أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير an yi izini wa waɗanda ake kashewa so su tashi su nemi yancinsu su tashi su kwaci addininsu a hannun miyagu so ɗazun mutanen futi sun fara kai hari ɗazu na ga bbc ta yi kari so kaga akwai akwai aiki kuma wallahi bari ku gani ba dai su sun fara ba wallahi wasu za su biyo baya na rantse da Allah in Allah ya da Isra'ila ko dai ta bar mutanen nan sami yanci ko kuma an fara wannan faɗan kenan in so Amerikan ita ma ta shigo dan bantan ubanta ita ma ta shigo an gane maganar da kyau ko ta shigo ita ma abun akwai abin takaici a ciki malam ka duba jiya da na ga wani cinyar yaro malam dan wata takwas bom ya gutsire cinyarsa gaba daya da kashin da naman ya fita pat ya bar masa iya dungulmi wallahi sai sai da na kusa ne hawaye kuma mutanen nan hare-haren nan suke kara kawa ba fa shirin tsayawa suke yi ba fa kullun sabbin hare-hare suke kaiwa shikenan kawai sai a tsaya a zuba musu ido ba zai yiwu ba قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين shin me kuke tsammani gare mu in ba ɗaya daga cikin kyawawa guda biyu ba menene kyawawa guda biyu an nasaru aw shahada ko dai mu nasara akan ku mu kwashi ganima nasara ce kyakkyawan abu ne a gare mu ko kuma ku kashe mu mu yi menene shahada nan ma kyakkyawan abu ne a gare mu an gane magana da ke ku so mas'ala ce babba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli na rubuta wallahi tallahi da ni da manzanni na da masu imani sai mun yi nasara inna Allah qawiyyun Allah ya ce lalle Allah mai ƙarfi ne kai ko gwamna ya ce ina da ƙarfi zaka ce gaskiya ne ko ba zaka faɗa ba zaka faɗa yana da ƙarfi dan ƙarfin ba wai ana magana na jiki bane ko abin na a'a karfin danna wanda aka ga damar dannewa wallahi a taka wanda aka ga damar takawa to Allah yana da karfin da zai taka kowa wallahi aziz Allah ya ce kuma ni mabuwayi ne na buwayi kowa ba wanda ya isa ya sha gabana sai na mangare hina mauji ƙawiyun aziz sai Allah ya rufe magana da cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سيتيني أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سيتي ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سيتي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون a can da ya ce istahawaza alaihim shaitanu ba an sahun zikiran la sai ce ula'ika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun a can kuma sai ce ula'ika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihuna rindinar shaidan Allah ce sun shiga uku sun lalace rindinar Allah ko ya ce na rantse da Allah sai na rabotar da su duniyarsu da lahirarsu Allah ka sa mu cikin rindinar ka ya Allah Allah shirye da mu da aka sai ci gaba da cewa a alaikum bil jama'a ko fa alaikum bil jama'ati yace dan haka na hore ku da bin da shiga cikin jama'a a dinga jami'i da ku na fata an fahimta kar ku dinga zama gefe ana yin sallah ɗaya yace fa inna ma ya akulu dhi'ibul qasiya ya ce sani dai kyarkeci yana cinye warariya ne haka ne ko ba haka ba yanzu ko da animal planning kana gani ba ga wata ran idan shanu shanun da wannan wannan masu markwasa sun me sunan su ne da turanci kuke kiransu eh bauna eh buffalo ko idan suka taru wa zaki sai dai kaga zakin a tsakiyar su ana cillahi sama yana dawowa haka ne ko ba haka ba in wani ya rugo da gudu ya surehi wallahi dai ka dinga hango ki a sama wul wul wul ya faɗo sai su ƙara tsorarsa saboda sun me sun haɗe kai da haka suka ci galaba akan maƙiyinsu amma daga wata akuya ko wata saniya ko wata barewa ta keɓe ita kaɗai sai zakin ya bita da gudu ita kaɗai sai ya murƙushe ta haka ne ko ba haka ba to ku ji wannan wata hausa ce annabi muhammadu ya yi a nan gurin wata karin magana ce da ya ce fa alaikum bil jama'a na hore ku da zuwa sallar jam'i kar ku dinga yin sallah ku kaɗai sai ce fa inna ma ya akulu dhi'ibul qasiya sani dai wato kyarkeci ko kura tana cinye wanda ta ware ni me wannan magana take nufi idan kai kaɗai kai sallah in aka samu kuskure dama kai kaɗai ne ƙarshen ta sallah ka ba za ta karɓu ba haka ne ko ba haka ba amma idan kuna da yawa albarkacin sallar wana da wana da wana da wana da wana sai a me ba ku ji akwai hadisin annabi muhammadu ba ma sallallahu alaihi wasallama da ya nuna cewa ko zuwa kai ta halkar da ake ambaton Allah eh a ɗaki ko ana zikiri ko ana wani istighfari ka zo halkar baka cikin masu yi sai Allah ya ce kai ma a hada da kai an maka gafara sai aka ce wa annabi ai akwai wanda suka zo ma ba dan Allah suka zo ba sai a ce su ma duk da ba dan Allah suka zo ba sun ci albarkacin waɗancan a hada da su gaba daya me ya jawo wannan haɗuwa da yawa haka ne ko ba haka ba to yana daga cikin hikimar haɗuwa a yi ibada guri ɗaya musamman ibadar da shari'a ta yadda a yi ta guri ɗaya akwai alkhairi masu ɗumbin yawa a ciki to shine annabi ya buga misali ya ce sani dai kura tana cinye wacce ta ware ne ba ta shigo cikin yan uwanta ba da haka in kana sallah kai kadai akwai yiwuwar kullum kai ta yi Allah yana jefar ma da abarka saboda kai kadai kake yin kayarka ba ka tare da yan uwanka musulmi jama'a kuna fahimtar magana da ke ku amma in kana tare da yan uwanka za ka yi albarkacin su sai Allah ya karɓi taka koda taka ba ta da kyau ba ku ji cewa idan ana sallah da liman sai wani ya samu matsala a sallah sai a ce liman ya ne idan shi kadai ne akwai limamin da zai dauke mar jama'a kuna fahimtar magana da kyau sai ka ji malaman fiqh sun ce liman ya dauke maka baka da damuwa ci gaba da sallar ka ina fata an gane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala za'ida za'ida yace wanda ya ya rawaito hadisin qala sa'ibu sa'ib ya ce min ya'ani bil jama'a wato wanda ya kauce wa jama'a shine wanda kirkeci ke cinyewa ai as-salatu fil jama'a mutane su dinga sallah a cikin jam'i ina fata an gane fadluha me falalar yin sallah a cikin mutane karka dinga sallah kai kadai me falalar haka an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi bi 27 daraja abdullahi dan umar yake cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'ati sallah a cikin jama'a karka yi ta kai kadai tafdulu salatal fadhi ko tana karuwa tana ninnunkuwa akan sallar ka kai kadai bi sab'in wa ishirina daraja da daraja saba'in abin nan ishirin da bakwai galibi shari'a tana ambatan abu bakwai ko kuma kaza da bakwai ko tana yawan buga misali da bakwai kwanakin sati guda nawa bakwai sama guda nawa bakwai ƙasa ma guda nawa bakwai ɗawafi shauɗi nawa bakwai sa'ayi tsakanin safa da marwa nawa bakwai ko eh daren lailatul qadri wanda aka fi irin jayarwa cewa shine ashirin da nawa da bakwai na fata an fahimci magana to haka za ka yi ta jin bakwai bakwai bakwai a cikin shari'a malamai suka ce wannan wata hikima ce ta ubangiji eh wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar sai ce ma kana lahumul khiyara ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama kuma ya zaba a cikin halittar Allah ya ce mutane ba su da zabi fa sai Allah shi kadai yake da zabi an gane su don haka bakwai bakwai to kaga nan ma aka ce za ka samu lada ashirin da bakwai na fata an fahimta gaɓoɓin sujjada guda nawa guda bakwai umirtu an asjuda ala saba'ati a'azumi an umarce ni da ne sujjada akan gaɓoɓi guda nawa guda bakwai yace aljabahatu fa ashara ila anfihi da ya tahi ya nuna hanci da goshi a matsayin ɗaya da haka ka'idar sujjada in kai sai hancinka ya taɓa mai ya taɓa ƙasa malamai suka ce idan kai sujjada hancinka bai taɓa ƙasa ba sujjadar ka bata yi ba sujjada tana cikin rukunan menene sallah idan bata yi kyau ba sallah ta ne ta samu matsala haka in kai sujjada hancinka ya ainihin wato shafi ƙasa ko da Allah ya hancinka irin nawa mai kamar taɓaɓɓen ƙarago ka danna hide sai ya taɓa menene ya taɓa ƙasa an gane magana da kyau ko saboda nan ne asalin sujjada ta tabbata saboda haka bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai a musulunci ga sunan da yawa an gane magana da kyau ko to don haka annabi ya ce idan mutum ya sallah da jama'a ana ba lada ko ana ɗaukaka daraja sau- sau sau ashirin da da bakwai amma in shi kaɗai ne sau ɗaya ne وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في الجماعه تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخ... آه، لم يخ... لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه فإذا صلى لم يزل الصل- لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من انتظر الصلاة هو؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراها أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راها فرما هذه حديثا دوكا بدابيو daga abi huraira Allah ya haɗa mu da shi a jannatul firdaus abu huraira ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul rajul fi baitihi sallar mutum a cikin gidan shi ko salatul rajul fil jama'a kai afwan sallar mutum a cikin jami'i tudha'afu ala salatihi fi baitihi ana rubanbanya masa ladansa akan sallarsa a cikin gida wa fi suqihi ko sallarsa a kasuwa to bari ku ji wannan gaba gida dai ba bukatar sai an yi dogon sharhi kowa ya san ina ne gida ko ba haka ba amma suk akwai bukatar a fashin baki suk shagon ka suk ɗinka ne ba sai kana tsakiyar kasuwar gwamda ake magana ba ko akan layin nan kake ai dai nan ba kasuwa ba ne ko to shagon ka shine menene ɗinka kasuwarka a ofis ɗinka ofis ɗinka shine menene kasuwarka da haka duk inda yake amsa ma'anar gurin aiki da neman taro da kwabo to ana kiransa suk a wannan ma'anar hadisin da ya zo yan a taɓa mashin ɗinsa shine menene kasuwar shi me nafe nafe ɗinsa ita ce menene kasuwar shi ko mai jega haka duk wanda ya san dai yana da wata harka da yake neman kuɗi to da shi ake a wannan magana in ma'aikacin gwamnati ne yana ofis ɗinsa a gurin aikinsa na gwamnati kasuwar shi in kafinta ne yana sama yana kwala guduma da ƙusa shi ma menene kasuwar shi jama'a kuna fahimtar magana da ke ku makaniki ya sauke inji ana sa meye ne can da sprocket ko ana sa piston shi ma kasuwar shi ɗan kwangila jama'a sun ɓarje titi suna gyara kasuwarsu kowa inda yake neman taro da kwabo nan ake magana e injiniyoyi masu aikin wunduna da ƙofofi masu walda mutanen makera mai sai da yalo da mangwaro yan badaru da za kuma lawa khaira kasuwarsu kowa kasuwar shi duka masu dan wake ba ga kwanakin baya wata yarinya ta tsaya tana sallah tana sallah wata mata ko wasu mutane suka ɗauki nauyin hidimarta da ita da iyayenta ba saboda darajar sallah saboda an sani cewa waɗannan masu tallan za su suna gani za a yi sallah ba ruwansu na fata an fahimci magana ya sa mutum ya ta yawo da kaya malam wallahi gagara sayarwa mutane sun gagara gane Allah wallahi ka wuni da hi niki niki na rantsi da Allah Allah ya hana a saya wallahi tunda ka watsar da Allah sai Allah ya watsar da kai amma amin amma jazakumullahu khair amma inda zaka kula da Allah sai Allah ya ne ya kula da kai masu sai da manja su ma kasuwarsu eh nan na hango wani ta gefen inda nake wayawayawa din nan an gane magana da kyau ko to duka waɗannan ana magana akan cewa idan a cikin kaso suka yi sallah ko a cikin gidajensu su kaɗai to ba za su samu wancan ladan ba to amma akwai waɗanda su an keɓe su da ambato misali kamfani ne wanda akwai ma'aikata sun fi goma ko ashirin ko talatin a gurin ko ma'aikata ce wanda akwai mutane sun fi goma ko ashirin ko talatin a gurin na fata kuna fahimtar magana ai jam'in dama mun ce ya fara da guda uku a wancan hadisin na makaranta duk mutane guda uku a cikin ƙauye ko a cikin birni ko lokacin sallah ba su haɗu suka yi jam'i ba haka ne ko ba haka ba annabi ya faɗi wata uku ba a kansu to shine malamai suka ce irin waɗannan da suke da ma'aikatu ko suke da kamfanoni ko suke da masana'antu ko banki ko wani a makamancin haka sai suka ware guri suka ce nan shine masallacinsu su ma'aikatan wannan gurin to ba su shiga cikin wannan ukubar ba su suna da masallaci ministry of works and housing ko sai suka ware wani fili sai suka ce nan shine menene masallacinsu wannan ba su yi laifi ba kuma sannan Allah zai ba su ladan jam'insu ministry of education a wata parastatal ne wata ma'aikata ce wani ofis ne babba wani darakta ne ke ciyarin wani guri kuma yana da ma'aikata a karkashin shi suka ware guri suka ce nan ne masallacinsu gurin sallarsu to wannan sun fita daga cikin wannan magana su ba za a lissafa su a cikin wanda suke sallah a ina ba a kasuwa ba ina fata kuna fahimtar magana ina al'ardu kullaha masjidun jazakumullahu khairan yau sai in majalisa tunda ai nan ba kasuwa bane kawai zaman hira ne da taɗi da maganganun shirme da hayaniya to su wannan ba a yafe musu ba ina fata an fahimta dan ba wani abu mai suna zaman majalisa a musulunci in ma za ka bayi suna dai ka bayi zaman gulma amma ba zaman alheri bane yauwa shi yasa annabi lokacin da sahabbai suka ce yace musu ku daina zama kan hanya sai suka ce ai ku ba zai yiwu ba mukan zauna mu hira mukan kuma dan wasu maganganun mu na fa'ida sai annabi ya ce to ku bawa hanya haƙƙinta da zaman kan titi haƙƙinsa suka ce me ya haƙƙi yace ku dinga umarni da mai kyau ku hana mummuna kuma lokacin sallah yayi kowa ya dauki takalminsa ya je alwala ya tafi masallaci to banda waɗannan duk wanda ya zo yana sallah a shi kadai a cikin shago ga masallaci a anguwar ba zai je ba to yana cikin wannan hadisi duk mutane a alaikun salam wallahi wannan abin ba daidai ba ne a samu masallaci a kowace kusurwa guda ɗaya a ce yan layin nan daga layi kaza zuwa kaza a nan za ku dinga jami wannan shine abin da ya tabbata amma kowa ya tara layi kana yankowa nan kaga wasu yi nan kana yankowa nan kaga wasu yi nan ba mu ce sallar su bata yi ba kuma mu ce jam'in su bai yi ba amma tsakanin da Allah wannan babu alheri a cikin sa jama'a suna wucewa suna cutar da wasu suna hana wasu harkokin gaban su duk da cewa kowa ma ya kamata a ce ya tafi masallaci a wannan lokacin to amma yana da kyau ya zamto akwai tsari yanzu kuma duk irin kasuwanni ni ne suke babu su da irin wannan tsarin amma Allah in ka je kasashen musulmi bar maganar Saudiya in ka je duk sauran kasashen musulmi zaka samu akwai irin wannan wannan tsarin Malaysia suna da irin wannan tsarin in ka je kasuwar su suna da masallatai a kusurwoyi na kasuwannin su da haka daga lokacin sallah kowa zai rufe shagon sai ta hije ya sallah wala Allah wani ya kawo larurar da take sa ai haka to wannan kuma sai malamai su duba su ga wannan larurar karbabbiya ce ko ba karbabbiya ba mu a nan Najeriya Allah ya jarrabe mu da beraye daga fiyoyi wanda kana kau da idanka na wasu mintuna kaɗan walla za su sarrafa ka ba ruwansu to kaga dole kana yi kana tunanin yaya za ka kwana da kayanka yaya za ka ƙare da kayanka to amma a nan malamai suka ce an ba da dama kamar yadda aka ba wa askarawa dama masu gadin dukiyar musulmi da ababen hawarsu suna gani a jam'i idan an gama su ma su yi nasu daidai yake da jam'in da aka yi da limami rafibi saboda akwai wata mas'uliyya da suka ɗauka wa kansu jama'a kun gane magana waɗannan askara na madina ko makka da za a ga ana sallah suna ta yawo cikin mutane kar ka ɗauka cewa idan su sun zo sun yi sallar su daga baya ba su da lada irin naka kai da ka samu da liman wala Allah ma su fi ka lada domin shari'a ta ba su dama a yi wannan da su idan muka zo ayoyin tsoro da ayoyin sallar tsoro ai mun yi sallar tsoro ma da ko anan ko ta tsoro ne muka yi kan ko ta menene na an yi ta tsoro ko yawwa so za mu zo sauran sallolin wanda wasu su zauna wasu su jira wasu su yi wasu su zo a yi raka'a kaza da su su karasa wasu ƙwarin su za mu zo sallar tsoro ba mu yi ta ba akwai sallar da za mu zo mu yi wanda za a fara da wasu amma fa da wasu za a ƙare su za su karasa tasu su bar wa saura su kuma su zo su zauna da liman a karasa da su akwai yanayin kuma da zai sa a ce wasu su yi wasu suna gadin su sannan wasu su dawo baya su wanda suka yi gadin su ma su je su yi su gama duk akwai yanayin za mu zo bayani akai to in ba irin wannan larurar ba haka kawai mutane su dinga tara layuka a kasuwa suna sallah wallahi ba daidai bane an gane magana da kyau ko ba daidai bane Allah ya sauwaƙe bayanin yana da yawa wala Allah sati mai zuwa in mun zo sai mu dora domin hadisin ko rabin sa ba mai ba kuma tun ɗaza an nuna mun lokaci dan haka zamu dakata a nan abinda muka faɗa daidai wa daida Allah ya bamu lada da ni da ku wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته